نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته كان متى 23 ga watan Jumadal Ula shekara 1446 hijira ta manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina shine dace da 25 ga watan 11 shekara 2024 shekara miladiya zamu ci zamu ci gaba da karatu insha Allah ta'ala a cikin darasin littafin mai albarka na sifatus salah wallafar sheikh muhammad sali al-ufaimin alaihi rahmatullah yan uwa idan ba a manta ba muna karatu har yanzu a cikin alfaslu sadisu fasali na shida fasalin da malam ke mana bayani game da hukumu tariki sala hukuncin mai barin sallah inda malam ya mana bayani cewa barin sallah kashi biyu ne shi ne ko dai mutum ya batta yana mai inkarin wajabcinta ko kuma mutum ya batta amma ya yarda da wajabcinta mala ya kawo mana dalilai masu yawa da suke nuna cewa lallai duk wanda ya bar sallah a haka kawai ko da baya inkarin wajabcinta malamai suka ce lallai wannan ya bar addinin musulunci to haka shi ma wanda ya barta yana inkarinta duka sun bar addinin musulunci sai dai wajen wanda shi baya inkarinta wasu daga cikin malamai sun yi sassauci kamar yadda muka gabatar a baya na ji mun tsaya ne a daidai maganar malam ibn al-qayyim al-jawziya alaihi rahmatullah haka ne ko malai ce za mu tashi daidai wadda haba malai ce wadda haba ba'd al-ulama ila anna tarika as-salati yuqtalu haddan la kufran malai ce wasu daga cikin malamai sun tafi akan ra'ayin cewa anna tarikas sala hakika mai barin sallah yuqtalu za a kashe shi sai dai wanda irin kisa za a yi masa sai malai ce haddan a matsayin haddi la kufran ba kafirci yan uwan fahimci wannan da kyau ko ma'ana wancan na farko da muke ta bayani a kansa shi ya bar sallah ko da ya yadda da wajibcinta amma barin sallar da ya kadai ya fitar da shi daga addinin musulunci saboda haka idan an tashi kashe shi za a kashe shi ne a matsayin wa a matsayin murtaddi ba a matsayin wanda ya bar sallah an fahimta wannan sallar da ya bar ita ce ta fitar da shi daga addinin musulunci shi sa kamar wanda ya yi rizdin ya bar addinin musulunci irin kinsan da za a yi masa kenan amma su waɗannan malamai na biyu suna gani cewa a'a shi wannan da ya bar sallah lallai ya cancanci a kashe shi to amma ba kisa za a yi masa irin wancan ba bai bar addinin musulunci ba amma za a kashe shi na matsayin mai haddi kamar yadda ka san wanda ya kashe wani shi ma za a yi masa mai za a kashe shi haka suka ce su masu wani irin ra'ayi na biyu suka ce fa kutalu za a kashe shi wa yughassalu amma idan an kashe shi su musulmin da suka kashe shi kuma za su yi masa wanka kaga idan arne ne za a yi masa wanka ba za a yi masa wanka sannan wayu kaffalu za a yi masa linkafani kamar yadda ake wa kowane musulmi wayu salla alaihi a kuma ɗauke shi a ji a masa sallah kamar yadda ake wa kowane musulmi sallah wayu dufanu ma'al musulmina a ji a binne shi da sauran al'ummar musulmi a kuma makabartar da ake binne sauran musulmi wayu du'a lahu bil maghfirati mala yace kuma za a roƙa masa gafara ma'ana za a yi masa addu'a Allah ya gafarta masa Allah ya ji ɗansa Allah ya masa rama kamar yadda ake wa sauran musulmi idan sun mutu kamar yadda kaga idan mutum ya kisan kai sai aka kashe shi shi ma kaga wannan za a yi masa sallah za a yi masa wanka za a binne shi a makabartar musulmi kuma babu laifi kai masa addu'a kamar yadda kake wa sauran ƴan uwanka addu'a tare da cewa ya kisan kai amma kisan kansa bai fitar da shi daga addinin musulunci to malaman da suke da ra'ayin cewa mutumin da ya bar sallah za a kashe shi ne haddan la kufran suka ce to shi ma duk za a yi masa haka saboda yana da haƙƙi akan sauran uwansa musulmi tunda a mata musulmai malai ce da ƙaunihi sallallahu alaihi wasallam saboda faɗin annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi da yake cewa man shahida Allah ilaha illallah wanda duk ya shaida babu abin bautawa da cancanta da gaskiya sai Allah wahdahu la sharika lahu shi shi kadai ba shi da abokin tarayya wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu kuma ya shaida hakika annabi muhammad tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi bawan Allah ne kuma manzan Allah ne wa anna isa abdullahi wa rasuluhu sannan ya ƙara shaidawa cewa annabi isa ɗan maryam shi ma bawan allah ne manzan allah ne ba ɗan allah ba ne ba ɗaya daga cikin alloli guda uku ba ne ba kuma allah ba ne da kansa ya shaida da wannan wa kalimatuhu sannan kuma ya shaida annabi isa kalmar allah ce alƙaha ila maryam da ya jefa ta ga nana maryam alaihassalam me ake nufi da kalmar allah shine kalma ce da Allah madaukakin sarki ya halicce shi da ita inna masala isa inda Allah ka masali adam khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun wannan kun din da Allah ya wa annabi adam ya kasance daga turbaya ita ce Allah madaukakin sarki yayi ta ga annabi isa ya kasance babu uba an wa fahimta ne ko to ita ce kalma wa kalimatu alqaha kalmar Allah ce annabi isa shi sa ake ce masa kalimatullah da ya jefa ta gana na maryam wa ruhun minhu sannan kuma ya shaida annabi isa ruhin allah ne me ake nufi da ruhin allah shine ruhi da allah maɗaukakin sarki ya halitta wannan min ɗin a larabci ba tabi'idiyya ba ce kusan min tana zuwa da ma'anar tabi'idiyya wani ɓangare ne na abu ina fata an fahimta ka ce kaza min kaza kana nufin abu kaza daga kaza yake wani ɓangare ne na shi to an ka ce ruhun minhu ai ruhu min Allah abinda ake nufi shine annabi Isa bangare ne na Allah a'a ba haka bane ruhun minhu ruhi ne da Allah ya halice shi ina fata an gane to wannan shine abinda ake nufi dan wani mai gocacciyar fahimtar zai iya kafa maka da wannan hujja da wannan hadisi yace ai kuma kun tabbatar da cewa annabi Isa dan Allah ne sai ce maka ruhun minhu gashi nan ruhi ne daga Allah shi sa aka ce suna ce masa ruhi mai tsarki haka ne ko ruhi mai tsarki sai haka suke cewa annabi isa alayhi salam to mu a wajen annabi isa bawan Allah ne manzan Allah ne ɗaya daga cikin bayan Allah ne da Allah ya zaɓe su ya turo su zuwa ga halitta don isar da saƙon Allah maɗaukakin sarki wannan ita ce alaƙar annabi isa da Allah subhanahu wata'ala annabi isa ba shi da alaƙar a yan wantaka ko zama ɗa ko kuma ya kasance shi ne Allah tsakaninsa da Allah maɗaukakin sarki babu wannan shi sa idan Allah maɗaukakin sarki ya tashi kiyamarsa Allah subhanahu wata'ala ya san annabi Isa ba shi ce abota masa ba amma sai ya tsiye shi ya tome shi a anta qulta lin nasi takhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah ce qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq Allah zai ce masa kai annabi isa kai ne ka ce da mutane ku riƙe ni ni da mahaifiyata alloli ku bar Allah Allah subhanahu wataala ya san ba annabi isa ne faɗa ba amma dan su waɗanda suka bi shi su gane cewa tun daga lokacin garin su ya riga gama barewa Allah da kake bi kuma yanzu ana tuhumar sa ana tsiye shi ina fata an fahimta to kai da ka bi shi ina ka sa kanka shi ana tsiye shi yana magiya yana makyamtata yana kokarin wanke kansa subhanaka tsarki ya tabbatar maka ma ya kulu li an aqula mal bai kamata gare ni in faɗa abinda ba da ilimi a kansa yana kokarin wanke kansa to kai kuma da ka bishi na me zaka kama kenan ina fata an fahimta to wannan shine a matsayar kowanne musulmi akan annabi Isa alaihi salam wal jannatu haqqun sannan ya shaida cewa annabi aljanna gaskiya ce wannaru haqqun kuma mutum ya shaida lalle wuta ita ma gaskiya ce adakhalahu Allahu aljannata sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce tun daga farko zuwa nan idan ka shaida ka tabbatar zuciyarka ta abanta da su to Allah zai shigar da shi zai shigar da kai aljanna ala ma kana min al'amali akan abin da ka kasance na aiki ayyukanka gwargwadon su gwargwadon samun yanayin aljanna da zaka shiga idan ka yi aiki mai kyau sai ka samu aljanna madaukakiya mai kyau in kuma ka yi aiki sai sai sai ka samu aljanna sai sai sai in kuma ka yi aiki na ƙasa-ƙasa sai ka samu aljanna ƙasa-ƙasa don ita ma aljannar daraja ce eh daraja daraja ce kowa akwai irin tasa da kai da wanda ya aiki fiye da naka ba ɗaya kuke ba ina fata an fahimta da kai da irin sayyid na abubakar siddiq kai ma kasan ai matsayin ku ba ɗaya bane ko a wajen Allah subhanahu wataala to aljanna sayyid na abubakar siddiq daban tamu daban saboda ya fi mu kun bana ikirari muna ikirari akan cewa sayyid na abubakar siddiq gaba yake da mu a wajen Allah madaukakin sarki to haka al'amari yake a dakhalahu Allahu aljanna ala ma kana min al'amali wannan hadisi ya kuwa Imam al-Bukhari ya fitar da shi a cikin kitabu ahadith al-anbiya'i babu qawli Allah ta'ala ya al-kitabi la taghlu fi dinikum Imam Muslim ya fitar da shi a cikin kitabul iman babu dalili ala man mata ala at-tauhid dakhala al-janna sai malam yace fa zahiru hadha al-hadith kaga zahirin wannan hadisi da muka karanta yanzu annahu yadkhulul jannata wa illam yusalli cewa zai shiga aljanna wanda ya shaida da waɗannan abubuwa wa illam yusalli koda bai yi sallah ba haka malaman da suke gani cewa mutumin da ya bar sallah bai kafarta to amma dai wasu daga cikin malamai da yawa sun ba su amsa cewa wannan hadisi ya faɗo ya faɗo wasu bangarori ne da ya kamata mutum ya kudirci ba duka ya faɗa ba ina fata gane akwai abubuwan da kuma ba a faɗe su a cikin wannan hadisin ba idan baka kudurce su ba kuma wuta zaka shiga saboda haka in ka kalla hadisi ɗaya da wahala kaga ya tattare maka komai da komai na addinin ka sai ka haɗa wancan hadisin da wannan da wannan sai ka tattara abubuwan sai ka fitar da abu guda ɗaya saboda haka wannan hadisi tsakani da Allah bai isa hujja akan cewa duk wanda ya bar sallah bai kafarta ba dalilan da suke nuna cewa ya kafarta gaskiya sun fi ƙarfi kamar yadda muke ta gabatar da su a baya ga sunan malaka mana su birjik da yawa malaci qala ibn al-qayyim rahimahullahu ta'ala malam ibn al-qayyim Allah ya masa rahama yace ba'da an zakara huj ba'da an zakara hujaj al-fariqayn bayan malam ibn al-qayyim ya ambaci hujjojin jama'u guda biyu da wanda suke gani za a kashe mutum saboda haddi ne kawai ba dan kafirci ba da wanda suke gani za a kashe shi saboda ya kafarta ne idan ya bar sallah to duk sai da ya kawo hujjojinsu to bayan ya gama kawo hujjojin nasu shi kuma sai ya talhisin maganar sai ya takaitace sai ya ce wa idza kana al-imanu idan har imani ya kasance yazulu bi zawali amali al-qalbi yana gushewa a neme shi a rasa a rasa shi saboda aikin zuciya mai aikin zuciya shine kudirce irin abubuwan da muka ambata don mutum da bai kudirce waɗannan abubuwan da muka ambata a cikin zuciyarsa ba ya kafarta imaninsa ya gushe ba gushe to sai malai ce in dai imani zai gushe saboda da aiki daga cikin aikin zuciya fa ghairu mustankarin ay yazula bi zawali a'zami a'mali jawarih malai ce to ba abu ne da za a yi inkarin sa ba ba abu ne da za a yi musun sa ba akan cewa lalle shi imani shi ma zai gushe kuma saboda gushewar ɗaya daga cikin mafi aikin da ake yi da gabai mafi girman aikin da ake yi da gabai idan har imani zai gushe da aikin zuciya to zai iya gushewa kuma da mafi girman aiki daga cikin aikin da gabai suke aikatawa wanda aiki ne na gabai mafi girma daga cikin aikin da gaba take aikatawa sallah ɗan wakon fahimta ko yawwa sai malamin ƙayyar mace gaba da cewa wala siyama musamman ma idza kana malzuman li adami mahabbati alqalb musamman ma idan aikin da mutum ya bari na gabai din ya kuma hadu ya dace da rashin son zuciyarsa mutum ya ki yin aikin da gabansa sannan kuma zuciyar ma ita ba ta son sallah mutum ya ki yin sallah zuciyar ma ba ta kauna sallah kaga an hada biyu kenan malai ce idan idan aka samu haka to kuma abin ma yafi matsala ke wan qiyad wan qiyadihi da kuma dukawar ita zuciyar alladhi huwa malzumun li'adami at-tasdiq al-jazim wanda shine yake nuna cewa lallai mutum bai gasgata ba yankakkiyar gasgatawa ga ita sallar da yake kama taqaddama taqriruhu kamar yadda tabbatar da hakan a baya ya bayyana sai malai ce fa innahu yadda al'amarin yake yalzamu min adami ta'atil qalbi zai lazimta cewa duk lokacin da aka samu rashin biyayya ta zuciya zuciya ta ji ba ta son abin to kuma zai lazimci cewa adamu ta'atil jawari a samu kuma rashin biyayya na gabbai duk lokacin da zuciya ta ji ba ta son abu to gabbai kuma za su taya zuciya rashin son abin wajen mai kin aikata abin da gabbai shi sa sai da mutum ya ji baya son sallah a cikin zuciyarsa sannan sai gabansa kuma suka yi mai suka ki aikata ta shine abin da malai yake nufi if yace law aqa alqalbu inda a ce zuciya ta yi biyayya tana son sallah ta kudirce girmanta a cikin ta wanqaba ta kuma dukawa ita sallar aqaatil jawari to da ka samu gabbai ma sun mata biyayya da ka samu gabbai ma sun ji suna son sallar sun aikata sallar wanqabat su ma kuma sun duka wannan maganar ta malik ibn al-qayyim kamar abin da yake so nuna maka shine ra'ayin waɗanda suke cewa lallai wanda ya bar sallah haka kawai tahawunan don wulakantawa ba shi da wani uzuri lallai ya kafarta ya ba addinin musulunci wannan shine ra'ayin da malik ibn al-qayyim ya rinjaye yace idan za a ce mutumin da bai kudirce gaskiyar aljanna da gaskiyar wuta annabi isa bawan Allah ne manzan Allah ne babu an bauta da gaskiya sai Allah annabi Muhammad tsira da aminci tsara tabbata a gare shi manzan Allah ne bai kudurce waɗannan abubuwan a cikin zuciyarsa ba aiki ne na zuciya an ce ya bar addinin musulunci malai ce to za hakan zai bayu akan cewa kuma duk wanda ya bar wani aiki daga cikin mafi aikin da gabai suke yi shi ma ya bar addinin musulunci yace musamman ma idan hakan ya dace da rashin son zuciya ya ki aikatawa da zuciyarsa kuma mai gabansa ma sun yi aikatawa malai ce saboda babu yadda za a yi a ce zuciya tana son abu kuma gaba ta yi aikata ba asali zuciya ce take fara kin abu sai gabai su yi mai sai su taya ta sai su yi aikata to Allah maɗaukai sarki kiyaye malai ce wa ba'adu to bayan wannan bayani fatta'ifatan mujmi'una ala qatli tariki salat malai ce in ga kalli dukkanin jama'un guda biyu da wanda suka ce za a kashe shi saboda haddi da wanda suka ce za a kashe shi saboda mai kafirci ya ce dukkaninsu mujibi'una duk sun haɗu ala katili tariki sala kowa ya yarda cewa dai wanda ya masalla mai za a yi masa kashe shi za a yi yan uwan gane ko ya ce duk sun haɗu akan cewa duk wanda ya masalla kashe shi za a yi in ma kufran kama huwa zahiru nususin ko dai ya kasance saboda kafirci saboda kamar yadda wanda shine zahirin nassoshi da suka gabata wa in ma haddan ko kuma ya kasance an kashe shi ne saboda haddi kama huwa zahirun nususun ukhra kamar yadda wasu nasoshi na daban su ma suka bayyana ala adami kufri akan rashin zaman sa kafiri malai ce wa hadha al ijma'u min at ta'ifataini wannan ijma'in da malamai suka yi akan cewa duk mutumin da ya bar sallah ko haddi ko kafirci za a kashe shi ne kawai ya dullu ala izami jarimati tariki sala zai nuna maka girman laifin wanda ya bar sallah wa annahu shi wanda ya bar sallah la mahalla lahu bainal muslimina ba shi da wani gurbi tsakanin musulmi ba shi da wani gurbi da ya kamata ya zauna tsakanin musulmi ma'ana duk wanda baya sallah to bai kamata a ganshi a cikin musulmi ba tunda ba za a ganshi a cikin musulmi bai zai masa kawai sai a kawar shi daga doron ƙasa sai aka shi shine abin da malai yake faɗa yace li azami jurmihi saboda girman laifin da yake aikatawa na dinin sallah fa a'jabu li qaumin yatahawanuna hadha al-'asr bi salati malai ce yi mamakin wasu mutane a wannan zamani yadda suke wulaƙanta sallolinsu in ji malan al'ufaimin ya ce wa yan shagilu na bi shahawati suke shagaltuwa da wasu abubuwa na shahawa-shahawan zuciyarsu su bar sallah ya tafaƙalu na amalan suna nauyaya suna jin nauyin yin wani aikin da la ya bulugu hadduhul adna sa'ata gaba da iyakacinsa baya cinye baya kaiwa wani ɗan lokaci kaɗan daga cikin lokacinsa duk yanayin sallah duk tsayinta ka daɗe kana ta kace minti goma minti goma idan ma ta yi tsayi sallah da ta farilla minti goma an gama ta to wannan minti goma shine mutum za ka ga yana jin nauyin yi da lokacin yi yayi sai ka ji mutum yana jin kasala yana jin ba daɗi haka da sauransu malai ce to yi mamaki irin waɗannan mutane suna jin nauyin aikata irin wannan aiki mai sauki wai muduna sa'at yace amma matsalar shi ne zaka suna tafiyar da lokutansu alkafira masu yawa fi umurin la khaira lahum fiha cikin al'amuran da kwata-kwata babu alkhairi a cikinsu mutum baya jin nauyi ya share awa biyu a gaban talabishin yana kallo awa biyu yana kallon talabishin yana kallon shirme yana kallon abin da ba shi da amfani ba zai dawo masa da amfani a duniyarsa ba kamar yadda ba zai samu amfaninsa a lahirarsa ba ko ɗaya drama yake kallo inda yake kallo wasan kwaikwayo yake kallo bal yake kallo menene yake kallo awa biyu zai share bai gaji ba amma sallar minti goma da zaka ba wa Allah madaukakin sarki kana ganin nauyi dan Allah ya kake jin zuciyarka idan ana yin program din da kake jin daɗi a TV ka zo na kake kallo mutum mutum zaka ga yanzu kalli yara yara in suna suka zauna suna kallo sai ka kira yaro ka ce wani zo aike ka da Allah yaron yake yi lokacin da aka zo inda yake so sai ka ce zo na aike ka sai da Allah baba bar bar auce wannan wajen ba ka suke cewa ba wai ka bari a wuce wajen saboda in aka wuce wajen shi an gama da shi ke ma'ana zuciyarsa tana son abu manyan ba kuma haka suke zuciyarka tana son abin da kake kallo ba shi da amfani ba amma tsakani da Allah ka je ka tsaya a gaban Allah madaukakin sarki kana ganawa da Allah madaukakin sarki kana magana Allah yana baka amsa wannan shi ne yake nauyayarka a cikin zuciya tsakani da Allah ‘yan uwa ba kalli wannan lallai abinda mala ya faɗa mana gaskiya ne mala ya ce afala ya zunnu ula'ika an nahamma ba hutu ne yanzu irin waɗannan ba sa tsammani za a tashe su za a tashe su liyaumin azimin ga wani ne mai girma yau mai ƙomun nasu li rabbil alamina shi ne ranar da kowa zai tashi tsaye ya tsaya a gaban ubangijinsa Allah ya masa hisabi ba sa tsammani irin wancan lokacin zai zo musu malai ce fa ayyudini li shakhsin yad'u salata ma'a yusri amaliha ina addini ga mutumin da zai bar sallah duk da saukin aikata ta ina addinin nasa yake wa qillatu ma tushghilu min min waqti da karancin abin da sallah take mamayewa na lokaci ba ta mamaye lokacin ka da yawa wa kafratu thawabiha ga yawan ladan da take tattarowa wa izami masalihiha da kuma girman maslaha da take cikin sallah kamar yadda muke ta ambato su a baya wa manafi'iha da kuma amfanin nukan sallah alal qalbi wal badani wal fard yadda take da amfani a zuciya da gangan jiki da ɗaiɗaikun mutane wal jama'a da kuma jama'a gaba ɗaya duk kamar yadda na faɗa a karatuttukan baya duk jama'a da suka kiyaye sallah wallahi Allah zai kiyaye musu abubuwa da yawa duk gidan da suka kiyaye sallah Allah zai kiyaye musu abubuwa da yawa duk mutumin da ya kiyaye sallah shi ma wallahi sai Allah ya kiyaye masa abubuwa da yawa ka gwada ka gani ka kiyaye sallah yadda take Allah zai kiyaye maka abubuwan ka da yawa kai ma ka'ida ne mala ce wal qawl wal amal haka nan da maganarsa da kuma aikin sa wa hiya aunun lil mar'i ita sallah taimako ce ga mutum ala amalihi akan aikin sa kama kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda annabi tsira da aminci tsar tabbata a gare shi ya kasance idza ahammahu amru idan wani al'amari ya yasa ya ji babu dadi ko yasa shi bakin ciki da damuwa kama ila salati sai ya tashi zuwa sallah kawai shine abin da yake sa annabi farin ciki li'anna Allah ya qulu saboda Allah madaukakin sarki na cewa wasta'inu bis sabri was sala ku nemi taimakon Allah madaukakin sarki da hakuri da kuma sallah a cikin dukkan abubuwan ayyudin mala ce ina addini li shakhsin ga mutumin da ya da'u salata zai bar sallah wa hiya allati jaa al-wa'id fi kitabillahi wa fi sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam liman tahawana biha aw taghafal anha bayan ita sallan nan ita ce narko na azaba da gargadi da jan kunne yazo a cikin littafin Allah da sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ga dukkanin wanda ya yi sakaci ko ya rabka na gabarinta duk wannan gargadin da ake ta kawowa duk mutum ya manta da shi da rika sakaci da sallah malai ce qala Allah ta'ala ka tuno fadin Allah madaukakin sarki da yace fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'u salata wattaba'u shahawat fa sawfa yalqawna ghayya sai Allah ya ce illa man taba wa amana wa amila salih ayat da magabatar da ita abai Allah madaukakin sarki ce fa khalafa min ba'dihim khalfun sai wasu mamaya suka maye su a bayansu a ba'us salata irin waɗanda suke tozartar da sallah su wulaƙanta sallah wata ba'us shahawat kuma suke bin sha'awa sha'awar zuciyarsu Allah ce fasaufa da sannu yalqauna khayya za su shiga za su fada cikin wutar jahannama alghayyu kamar yadda muka faɗa wancan lokaci wani rami ne a cikin jahannama kamar yadda wasu malaman tafsiri suka faɗa wasu kuma suka ce alghayyu shine khasara shine tabewa za su fada cikin asara da tabewa illa man taba Allah ce sai dai wanda ya tuba wa amana yayi imani wa amila salihan kuma ya aiki na gari wa hadhihi al-ayatu malaci kaga wannan ayar al-karimatu mai girma zahiratun fi anna man ada as-salata wattaba'a ash-shahawati falaysa bimu'minin hakika dukkanin wanda ya tozarta sallah ya bi sha'awa sha'awan zuciyarsa to wannan ba mu'mini bane li'anna Allah ya qulu saboda Allah madaukakin sarki yana cewa illa man taba wa amana da Allah ya ce wattaba'u shahawati ya kawo todar Allah ya ce sun masoyi sai zuciya sai Allah ya ce illa man taba sai wanda ya tuba wa amana ya imani kaga tunda aka ce wa amana ya imani da ba shi da me kenan ba shi da imani shine istinbat imanin usaimi yace to yana nuna mana cewa duk wanda ya ban sallah lalle ba mu'mini bane tunda aka ce sai ya dawo ya ƙara imani malai ce wa qala jalla dhikruhu Allah subhanahu wataala ya faɗa ce fawailul lil musallin alladhina hum an salatihim sahuna lalle azaba ta tabbata ga masallatan da suke sakaci suke wargi game da sallolinsu wa akhbara annabiyyu sallallahu alaihi wa sallam kuma annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya bamu labari anna man lam yuhafiz ala hadhihi salawat lalle duk wanda baya kiyayewa akan waɗannan salloli guda biyar na farilla falaysa lahu nurun bashi da kowanne irin haske wala burhan bashi da hujja wala najatun bashi da kubuta yawmal qiyamati a gaban Allah ranar tashin alkiyama wa yuhsharu sannan za a tashe shi ma'a a'immatil kufri tare da jagorori na kafirci ma'a fir'auna wa hamana wa qaruna wa ubay ibn khalaf waɗannan gimagiman kafiran duk zai tashi kawai gansa a cikin su tsamu tsamu Allah kiyaye kamar yadda muka batar da hadisin nan a baya da malin ƙara kawo mana waɗannan yake yi domin ya ƙara zabarar da mu maji lallai bai kamata a ce mu ba sallah tunda bayani yake akan barin sallah to ina so ya sa maka lallai bai kamata a ce ka ba sallah ba amma na so shi aidin malaya gabatar da su a baya ko to amma ƙara tunatarwa yake yace ayyu dinin li shakhsin wannan irin addini ne ga mutumin da ya da'u salata zai bar sallah wa huwa yu'minu bi hadha al-wa'id ala man dayyaha yana kuma imani akan irin wannan narkon azaba akan duk wanda ya tozarta ita sallar wa ghafala anha ya kuma rafkana gabarinta kaifa yumkin li shakhs malati ya za a tayuma ga mutum ay ya kula yace ashhadu alla ilaha illallah ana ashhadu alla ilaha illallah ni ina shaidawa ba abin bautawa da cancanta sai Allah wa anna muhammadar rasulullah kuma mutum yace ina shaidawa annabi muhammad tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi manzon Allah ne wa huwa la yuqimu salata kuma a ce baya tsaye da sallah ya ce anya mala yana shakka wannan shahada ta bata cika bata je zuci ba irin shahadar munafikai ce eh na shahadu annaka la rasul la rasulullah amma wallahu ya'lamu annaka la rasul innaka la rasul wallahu yashhadu innal munafiqina bi to irin wannan shaidar ta su ce mala yace ba'd an-nas yata'allal wa yaqulu wasu daga cikin mutane suna yin dalili suna kafa hujja su ce ana musulmin ni fa musulmi ne ana ashhadu Allah ilaha illallah ni fa ina shaidawa babu an bauta da gaskiya sai Allah wa anna muhammadar rasulullah ina shaida kuma annabi muhammad tsira da aminci su kara tabbata a gare shi manzon Allah ne saboda haka tunda ya shaida da waɗannan abubuwa sai sai ya daina sallah sai ya ce bai kafarta ba ai shi musulmi ne sai malai ce to fa naqulu muna ce masa fa naqulu lahu muna cewa da shi inna hadha la yakfika inda Allah kaga wannan abin da ka faɗa shaidawa babu an bauta da gaskiya sai Allah annabi Muhammad tsira da aminci tsara tabbata a gare shi manzo Allah ne amma ka daina sallah mala yace inna hadha la yakfika inda Allah wannan bai wadatar da kai bai ishe ka a wajen Allah hatta tastaslima lillahi har sai ka miƙa wuya gaba ɗaya ga umarnin Allah subhanahu wataala dan shi musulunci da sa duk abin da ya zo da shi yake so ka aikata ba ka zaɓi wani ka ba wani ba wannan ba daidai ba ne ka ce kai a musulunci za ka yi kaza za ka yi kaza za ka yi kaza kamar yadda masu radda suka yi masu radda kun ga lokacin da annabi ya bar duniya sai suka ce su sun yarda za su yi sallah za su je aikin hajji duk wani abu na addinin musulunci za su yi amma sun dina ba da zakka daga yau suka ce su ba su ba zakka inda ya dukiya ce abin musu kayan su tana aljiyusu ba za su bayar ba sai na abakar ya ce wallahi sai na yaƙi wanda duk ya raba sallah da zakka ce duk wanda ya raba sallah da zakka sai na yaƙe shi kuma sai da aka je aka yaƙe su aka dawo da su kan addinin musulunci saboda shi addinin musulunci ruwan zafi ne ba shi da gefe da inda ka shiga konewa zaka to haka ake so komai ka mamaye shi da aiki kada ka ce aiki abu kaza zaka yi abu kaza ba zaka yi ba ai abu kaza daidai ne a'a in dai addinin musulunci ne annabi ne ya zo da shi an gama shikenan udkhulu fi silmi me kafa haka Allah ya ce ku shiga musulunci duka eh ba rabi da rabi ba mala ya ce watan qada li shari'atihi ya kuma duka ga shari'ar Allah madaukakin sarki fa innal imana hakika imani ma wa qarfil qalb shine abin da ya darsi ya shiga cikin zuciyar mutum wasaddaqathu al-a'malu ayyuka suka gasgata shi fa tarku as-salah mala ya ce amma kaga barin sallah riddatun 'anil islam riddati juyawa da bayani mutum ya ba addinin musulunci wa kufrun billahi kafircewa Allah ne subhanahu wataala wariddatu anil islami ita kuma ridda mutum ya ridde ba addinin musulunci laha ahkamun fid dunya wa ahkamun fil akhirah tana da nata hukunce hukuncen a duniya tana da nata hukunce hukuncen a lahira insha Allah ta'ala gobe sai mu ji hukunce hukuncen ridda a duniya da kuma hukunce hukuncen ridda a lahira za mu ji dan mutumin da ya daina sallah haka kawai sai mu kiyaye da kyau mu ga abubuwan da bai halatta mu yi masa ba duk abin da za mu ambata gobe idan mutum ya mutu baya sallah kuta kuta gaje kai masa dauka saba Allah shi sai ya kamata duk mutanen da ba sa sallah a rinka notice din su eh a rinka gane su kwarai da gaske kai ma kuma idan kai wadar mutane ka san mutum baya sallah saboda dan uwanka ne ka kawo mutane shi ka ce a zo a yi masa sallah to duk laifin sai ya dawo kanka eh kai ka tura su zuwa ga wannan lalle ko da dan uwanka ne kaga baya sallah to kai ku lallaba ku bi dare ku je ku samu naje ku binne shi kawai shine shine abin da addinin musulunci ya faɗa amma wallahi in kai dauke shi ka zo ka kawo shi gaban liman ya mai sallah ana ta Allahumma ghafir lahu Allahumma ghafir lahu warhamhu wallahi ka saba Allah su ba su sani ba kai ka sani amma saboda haka ka lullubo musu kura kura ne da fatar akuya saboda haka laifin akan ka yake Allah ya samu dace abin da muka faɗi daidai Allah ya ba mu ladan gaba ɗaya na'am na'am na sai musulunta sai musulunta mutum ne ya ce ba zai musulunta ba sai an ba shi dama ya shagiya sai a ce musulunta shi shagiya kafarci ne shagiya idan mutum ya shagiya ya fita ga addinin musulunci saboda haka idan mutum ya mutu yana shagiya ya mutu yana babban laifi za a sa shi a wuta idan Allah bai yafe masa ba a babbaka shi a kona shi gwargwadon laifin shi na san giya amma da inda akwai asalin imani za a fito da shi a kai shi aljanna an gane amma mutumin da ya mutu yana kafirci ba asalin abin da aka ce ake neman sa yayi sai ya mutu a kansa shi wanda ya ce sai aka ce masa tun da baka daina shan giya ba je ka mutu a kafircinka sai ya je mutu a kafircinsa in ya shiga wuta har abada har abada ba zai fita to kaga wanda ya fi sauki a jawo shi ya yi musuluncin ya ci gaba da shangiyansa a hankali idan wa'azi ya shige shi ya ratsa shi Allah zai daina a hankali eh ba sai ka ce masa daina ba shi sa in ka zo zaka ba mutane kalmar musulunci abinda ake fata na farko shine su karba addinin musulunci a fara koya musu abubuwa na kurkusa sallah ne da sauransa haka su koya su fare amma kada ka ce duk abin da suke a lokacin sai sun daina ka sami su da al'ada ta maguzanci wani abubuwa da suke ka ce wanda a lokacin sai ka tattara a'a ko kai yanzu ba komai za ka iya dinawa lokaci guda ba ba haka ba ne sai a hankali eh Allah maɗaukakin sarki ya fi mana na'am kuma hadisin da ya nuna cewa wanda ya sha giya a duniya Allah ya haramta ne giyar lahira a cikin aljanna shin wannan ya inganta hadisi dai ingantacce sosai eh man shariba al-khamra fi dunya lam yashrabaha fil akhirah wanda dai ya sha giya a duniya a lahira ba zai sha ba ba zai shafi a lahira ba haka annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi faɗa hadisi ne ingantacce Allah ya samu dace abinda muka faɗi daidai Allah ya ba mu ladan gaba ɗaya kuskura da maka Allah subhanahu wataala ya fi mana sallallahu wa sallim ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk